Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Futuwat Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen Ma by Mataz Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mutallib secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
alhamdulillah wannan da tijo ya rayu shekara tamanin da wani abu kuma ya rayu cikin tarikan maulan mutu ibrahim a kyau tijjani bayan ya kasance musulmi mumini kuma dan tarikan tijjani ya wanda ya riko da ita kuma dan failan maulan mutu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wanda yake masoyi ne na ibrahim radiyallahu ta'ala anhu kuma inda na tafi kaula yana ta tambaya na dawo na dawo yana kwanciya bai da lafiya baya son Allah ya ɗauki ransa baya to alhamdulillah abin da yake bukata Allah ya ba shi to dama yana so sun je bar duniya ya kasance muna nan ya zauna za mu tsaya masa ومن يعصمه من تأسيب عبون به تبارك وتعالى كما الحمد لله حتى الله يباش وهذا mutum ne mai kokari wajen wazifa ga shi ba shi da karfi ba shi da lafiya amma yakan baro har yanzu gasa ya zauna ne ya wazifa bayan isha ya koma gida wanda ya shekara tamanin ya kamata ya zauna gida duk wani zawuyan da yake kusa da shi ya wazifa wajen amma saboda saukin da yake da shi da shi Ibrahim ya sa yake sun kamce shi Ibrahim shi sa yake son ya zo nan zawiya ya wajifa alhamdulillah Allah ya ɗauki ransa bisa ga wannan ahadi na shi Ibrahim da Allah ta alamu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sa yana cikin fadan maulan mu shi Ibrahim da fadan shi Ibrahim da fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in idan da karatu za mu masa addu'a alhamdulillah ba ta da ba ta wani lokaci da za a ci gaba da karatu kuma Allah ya sa yadda muka zauna lafiya kuma Allah ya sa mu tashi lafiya Allah ya amfane mu da duk abin da muka ji kuma Allah ya kara mana tafarki ya kara mana tafarki da albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karanta fatiha masu rafi fatiha.
Albarkatu zai sauraro Allah ya sake dawo da mu a wannan mazauni mai albarka zawiyar maulawun shehu salawuddin radiyallahu ta'ala anhu domin ci gaba da karatu fassara diwani wanda malamin malam shehu mansur yake yi mana yau ashirin da uku ga watan nuwamba miladiya dubu biyu da takwas wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan zulkida hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara Allah shi bada ikon sauraro lafiya a min akar mutum Allah bismillah.
Ma'azuwa zuwa ke hazwe ka ji mala zuwa ke subhana wa ya fazu ma yi wa tau a da tsali ya fi samu tau din ka fasu na ni maklubu wa da tsuwa ka fili maklubu. Nasiru ya nasiru ya nasiru faka ga duwin na kalkadiru أريان إنك المريد ولا يكون غير ما تريد أغلب بين كيف تكار المريد وكيف تنظره ما لا يريد لتنتقم من لا تريهنا قف النور عادتنا لا تبكنا تغيلا فقد بقى عظم لمنادا أبونا كان وامسرا عليه مطرف ومما لديه وسجد وسجد وزل خيري وكسر مدى الوسر خيري نعم الجليل ما جاء وسندا إن بني من لا تسمدا أتانا قريبا يقضي كل لذا ولا دار عظمت متين يا متين يا متين بك صدقت حيث ما أكون حكيت بعيدا ضاغيا ضعيفا لم يكن شيء ولو خفيفا لا علم لا مال ولا جاه ولا حول ولا قوة إلا العبد ولا وكيل يا وكيل يا وكيل أنت الذي تسمع ما أقول كل الذي طلبت منك أجر فإنما قلت لم تؤجر يا رب ذا المائدة معصرة ومن الذي قربه ونصرا لطيف صلي على المستعر وعلي وصحبه الأبرار عليه صلاة الله ثم سلامه على المزلى فالمختار مما جار البيدين بروز تاج الذات ولي عبيدي سأضربوه بالمال زاد الغنم من جعل نبيا قبيل الكون وهدى ربه من جعل نبيا عاتانا فاتيا وخاتمه من جعل نبيا عظيم لم ترى العين مثله من جعل نبيا عظيم خلقه وامده من جعل دليل جميل صابر وهو شاكر من جعل أفاد إلى كل الخلائق فيده من زعل ومنه فيه تبيات سود وبغده وهذا بحمد الله تشريف ربنا جعل على المصطفى والآل ثم سيهدي
alhamdulillahi dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba ko bai da abokin tarayya wanda kowa da komai a wurin suke da bukatar komai da komai a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci amma shi bai da bukatar komai da komai a wurin kowa kowa ne ne a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci tabaraka ta'ala zul jalali wal ikrami a sunan Allah zirama mai jin kai ko kuma la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ko kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ko kuma bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu
harful ayn
sai ibrahim ya ce harful ayn harful ayn
salatun
sai ya ce salatin Allah wa taslimun da amincin ubangiji من الكل daga halarar wajibi والبعض da halarar mawujudatu على المكفى suka tara kan al-mustafa shi ne ma'anar wannan bai kullu Allah ke nan ba da mu ke nan Allah ya yi mu ma ne sai Ibrahim ke radiyallahu anhu saboda da haka shi ne fito salatin kullu da salatin ba'du su taru kan al-mustafa sallallahu alaihi wasallam wannan salatin da yake salatu mata salati bi ma'ana تجلل الله تبارك وتعالى ذاتا وصفة واسما وفيلا وتسليم تأمينشي يتبتك على المصطفى صلى الله عليه وسلم da abin da Allah yake na samarwa da rasarwa da ciyarwa da shayarwa ne madadin shi zuwa halara Muhammadiyya kai tsaye shi ne ma'ana kuma wata su gini ne amintar da shi ya iya ɗauka kar wani abu ya wahalar da shi.
al-muqtar Abin zaɓin halitta.
mimma shagal bidi shehu ya ce wanda in zo mana daga jama'a fararen fata shi ne mimma a sharbi wanda in zo mana daga jama'a fararen fata bugu takallis zati so ya ce kai ku zo wuri na ku samu labarin annabi muhammadu dan ba wanda ya san shi in ba ni ba bargunan nan da muka zana duk ya tiɗe mun na gani saboda haka wari ku ji yau sai yake buruzu ta jallin zati ana ce muku shi ne kaza shi ne kaza shi ne kaza to ai Allah ya ce fa albihi khabira to ni ne khabiru ku zo ku samu labarin annabi a wuri na sai ya ce annabi shi ne mabayyana tajallin zati awwali ahadidi shi ne farkon wanda ya fara bautawa Allah wa wasiqatul ahwali sai ya ce manzo Allah shi ne tsani wato dukkan ahwalu na ubangiji tabaraka wa ta'ala fil basti a cikin sunansa albasidu wal qabdi da kuma sunansa alƙadiru duk Allah shi ne abinda Allah zai cikin sunansa albasidu na tajalli to annabi shi ne wasiɗan wannan hali na albasidu abinda Allah zai cikin sunansa alƙadiru annabi shi ne wasiɗa a cikin ɗaukar wannan tajalli shi za ka shi Ibrahim ya ce in ba da lafiya annabi ne in na warke ma shi ne idan bala'i ya zo shi nake suna in sauki ya zo shi nake suna tsir shi ne wasiɗatul ahwali fil qabd wal fasl shi ne tsarin halayen Ubangiji cikin yalwa da kunci. To, in mutum gane wannan shi kenan zai daina fushi kuma da rikici kuma da mutane.
ka utribuhu Sai wace da sannu zan sa annabi ya ranke shi. Da sannu sai na sa shi ya motsa. Ihi, bil madi sai wace ta hanyar yabuwa, to hatta ma ba ya sa shi ba. to yaban da hassani ya kai ishirin abin da suke biya annabi to amma da hassani ya rera sai da annabi ya randa ki habbar mayafin sa yana tawa da sai da ya fadi kan wallahi bodibbo sai da ya motsa ya motsa sannan aka dauko mayafin aka mai da mai annabi ya ji daɗi manzo Allah yana jin daɗi an tambaye wani sufi aka ce masa me yasa da yawa manyan an yi su ba sa jin daɗi amma sai in aka yi ka haka ita ce bayarwa ya ce kwarai da gaske ya ce duk abin da aka faɗi a kaina da gaske ake ya ce duk abin da aka faɗi a kaina ne yabo da gaske ake in ƙarya ne na san ƙarya ne to babu wanda ya kai annabi kan aure shi saboda annabi shi ne ainihin yabo ainal madihi ya mallahu al-fatih annabi shi ne haƙiƙar yabo wanda aka saukar masa da inna fatahana lak zo da kuma zallan ana ran shi ne to shehu yake to kaga a ganni da sannu annabi yana zaune zan sa shi ran da shi bil madin ta hanyar yabo idza zahar kana kamar an ce to shehu ne yasa zaka sa shi ya ranga za su shehu yace a ba ka da labari annabi ya kusar da alfasha an qawli daga barin maganganu na wa fi'li annabi ya kusar da alfasha a cikin aiki na wa an irdi sannan mutunci na wanda yake yana son su mun mutunci sai ka ga girma na ya karu sai to ta annabi ne mun wani ya gusar da alfasha cikin maganganu na ya gusar da alfasha cikin ayyuka na sannan a mutunci na ma babu alfasha sai na ba zan sa shi ya motsa ba
madaddahar matuƙar zamani ko maganganu na ba wasa a ciki aiki na babu wasa mutunci na ma haka.
nabiyyun annabi ne qailal kauni kamun wato tun gabanin a halittu kauni shi yake annabi كنت نبيا عارفا بنبوتي وآدم بين الماء والدين بل كنت نبيا عارفا بنبوتي ولا آدم ولا ماء ولا سماء ولا أرض ولا أرش ولا كرسي ولا لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا إنس ولا جني ولا ولا ولا ولا أي النبي صلى الله عليه وسلم وحد ربه eh to to tun a wannan lokaci annabi ya kaɗai ta ubangiji fa tun a lokacin yake la ilaha illallah tun a wannan lokacin babu kauni annabi ke faɗin la ilaha illallah shi kuma Allah yake faɗin Muhammadu Rasulullah aikin da aka dinga yi kenan kama ya kanu annabi yana la ilaha illallah shi kuma Allah yana Muhammadu Rasulullah haka suka dinga yi فصلت عليه الذات saboda haka ne zati ya ta dalli ga annabi tun daga wannan lokaci shi ne salatin da ya yi masa duk asraransa da ilimansa da hakakensa da ke cikin nasu su zuwa cikin nafsu duk asraransa da ilimansa da hakakensa da ke cikin malakutu zuwa cikin kalbin annabi duk ilimansa da asraransa da hakakensa da ke cikin dabarutu zuwa cikin hankalin annabi duk ilimansa da hasashensa da asraransa da ke cikin halarar lahutu zuwa cikin ruhin annabi duk ilimansa da asraransa da hasashensa da ke cikin halarar hahutu zuwa cikin sirrin annabi to shi ne fasallat alaihi zati in zati yi salati ga annabi shi ne ya tajalli gare shi ma'anan salati ke fa zahiruhu abdu walil batin sallati shi ne magana أحسن Ibrahim ya ce kai ka kyautata جدل قربي da wannan bukata ta zatin Allah. Eh, A hatin ka kyautata yabo bi garbi da wannan bukata ta zatin Allah. Allah zai bukata komai sai annabi. Annabi ko zai bukata komai sai Allah. Allah zai bukata komai sai annabi, annabi zai bukata komai sai Allah. Ko tijani zai bukata komai sai annabi, annabi zai bukata komai sai shi tijani. sai Ibrahim bai bukatar komai sai sai Tijani sai Tijani bai bukatar komai sai sai Ibrahim sai Ibrahim bai bukatar komai sai Annabi Annabi bai bukatar komai sai sai Ibrahim sai Ibrahim bai bukatar komai sai Allah Allah ko bai bukatar komai sai shi in sai ka ce fa ayyu inayatul ilahi bi fadlihi bi fadlin wa mithlin zani bi daratil haq wa man la hazatu ayyuha khaffa kullu ma yahabu alayhi wal adu yuqarrib idaniyar kulawar Allah ko a gida ko a daji ne kadai ake kace kansa zafin Allah tabaraka ta'ala idaniyar kulawar Allah to ni take duba kawai ko a gida ko a daji saboda haka in kada su kai ma a ganka maza ka raƙe ni to in aka duje ni sai a ganka ka ta wato shi ma namu ne to wani nohin ba
نبي yace annabi ne أتانا yazo mana فاتحا yana wato matsayin sa na alfati da ma ubulika sallallahu alaihi wasallam ya zama yana bude kauni daga hadratul adani daga zulmatul adani ya kawo su cikin nurul wujudi sallallahu alaihi wasallam ya bude zukata wanda suka cika da duhu da kafirci da shirka ya saka musulunci ya bude wasu zukata suka imani wasu zukata suka insani haka haka haka alfati kenan wanda ya bude kauni daga duhun babu ya kawo cikin hasken akwai وها خاتم manzo Allah shine cikamakin annabawa wanda ya cika tajallin Allah tabaraka ta'ala عليه الثناء الدهر yau yace yabo na matukar zamani ya tabbata ga annabi كيما أبدي ta yanda halara za ta yadda به
wato ta yanda halara za ta yadda da ni bihi da albarkacin shi shine dalilin yin salatu
نبي annabi ne عظيم mai girma لم تر العين مثله kai idaniya ba ta taba ganin tamkar Muhammadu Rasulullahi in kuma akwai wanda ya taba ganin shi ne baka sai ta ce wallam taral aini mislahu idaniya ba ta taba ganin tamkar annabi ba sallallahu alaihi wasallam ويبعث za a tashi annabi ranar alkiyama محمود المقام kan makamin da kowa da komai shi ya gode ne har lauhul mahfuz shi ya gode wa annabi kai har alƙalamin kudura shi ya gode dan ranin zati yana cikin fushi ba maganan wai dan adam ko aljani har mala'iku ma wurin zati suke ji ranar sai har alƙalamin da ya rubuta ma na ƙadara Allah shi ma cikin firgiti dan kashin farko Allah zai ce ina alƙalamin ma yake tafi a zo min da shi a zo da alƙalami gaban Allah yace kai alƙalami ilimman da na zuba cikin ka ya kai da shi ya ubangiji na rubu na zuba cikin lauhul mahfuz kaga Allah ne hirkan amma saboda rana a nuna maka ana cikin ne ce waye sa ka waye shidan ka waye shidan ka cewa ka zuba cikin lauhu sai alƙalami ya hau mace ta kuma to wanda ya sa shi ne ta yake a nemo shidan sai sai annabi sai ya zo kusa da alƙalami sai ya tsaya da ya tsaya alƙalami ya ji annaba a jikin shi sai ya samu nutsuwa sai annabi ya ce ni ne shi da shi a wani da Allah ce kai ne sai da shi masu yi ce kwarai ni ne sai da zai ce ka ba alƙalami masu yana ya ce da ko huwa la yin duka anil hawa ya sa ce a ce a zo da lahu shi ma shi ma a farki ta hankalin sai kai sai annabi ya zo kusa da shi sannan ya nufi da waye sai da ka na ilman da alƙalami ya zuba cikin na zuba su a cikin kofin israfili gausin zamani duk ilman da ke cikin yana wurin gausi waye sai da ka kan wannan da annabi ya zo annabi na zuwa sai da shi ne shi masoyi na tsaye ne da shi ne shi to je ka abin ka masoyi na ya ce da ka huwa la yan duba an hawa to daga nan ne fa za a zo da israfilin shi kai shi kan shi ta zo da to daga nan ne shi kenan sai a fara kuma annabi zai yi magana shi kenan yi shekara gaban Allah tabaraka wa ta'ala shi kenan daga nan sai a fara gudanar kuma da abin da za a gudanar
nadal ardi
wato za ta cika abin godewa makami mala'iku su gode mai annabawa su gode mai waliyai su gode mai salihai shahidai kowa da komai ya gode wa annabi nadal ardi a gaban jama'a filin kiyama kowa zai ma annabi godiya nabiyun annabi ne kulkuhu ɗabi'unsa azimun kuma masu girma ne nan da annabi ke babba to ɗabi'unsa ma manya ne ka sa akwai mutumin da za ka ga babba amma kuma ɗabi'unsa ƙanana to haka yake amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi babba ne kuma ɗabi'unsa ma manya ne wa hawa ahmadun sai ce in baka san shi ba shi ne mafi godiyar halitta baki ɗaya alaihi salatu salatin Allah ya tabbata gare shi min sama'in tun daga mala'ikun da ke sammai bakwai wa min ardi da kuma halittar da ke kasai bakwai duk ka haɗa lissafi a dubga a kan shi salati kurum yau
jalilun
yau yake in baka sani ba annabi maɗaukaci ne jamilun annabi kyakkyawa ne qadirun kai annabi mai haƙuri ne da yawa wa hawa shakirun annabi mai yawan godiya ne ga Allah kowane hali ya tsinci kansa alhamdulillah ata rahmatan lil kauni yau yake dalilin zuwan annabi duniya ya zo ne don rahama ga kauni baki daya min karamin daga karamcin Allah mahadi tsantsan karamci min karamin mahadi daga karamcin Allah tsantsa annabi ya zo sallallahu alaihi wasallam annabi ya zo daga karamcin Allah tsantsa sai Ibrahim ya zo daga karamcin annabi tsantsa Mhm.
afada faidahu annabi ya kwararo madadi faida ya kwararo ijabi ya kwararo injabi shi yasa ake maka sahibul faidi to an baka aiki ka je kai tafakkuri man huwa sahibul faidi zo da ka annabi ya kwaro a fada faida hu annabi ya kwararo ainihin wato madadi na ijabi da injabi baki daya ila kulli al khalaiqi zuwa ga dukkan halitta Allah baki da fakrin yake sai ka girmama bi khairil khalqi da lamarin biyayyen halitta iz amma bil faidi lokacin da igame halitta da kwararan madadi na samar da su da aka yi daga kwararan madadin annabi ne eh daga samuwar annabi ne kowane abu shi ne a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gane halitta da ainihin faida na samarwa waɗanda kuma aka samar annabi ya tsayar da su wa min hubbihi daga soyayyar annabi ne sabiyatu sudun ainihin fararen fata suke zama baƙaƙe. A baƙaƙen fata suke zama farare. amin huddi daga soyayyar annabi ne sudun bakaken fata kabyabbi suke zama fara wa buddu kaga kiyayya annabi bihi da ita ne iswadda qamun waɗansu mutane suka zama baƙaƙe min albidi daga farare da amun wulaƙantattun banza da amu mutanen banza to yace san annabi shi ke sa baki ya zama fari in annabi shi ke sa fari ya zama baki farare laraba zai zama baƙaƙe saboda kin annabi baƙaƙen fata kuma zai zama laraba saboda san annabi ba kai yawa yanzu wanda bai san kaula ba bai san abin da ta kunsa ba idan ya ga jikin mu yana rawa a kan su kuma yana ganin mun gansu muna saka hanyar sun ce mu muka gansu gani yake kawai mun ga jama'ar annabi kawai kare da gaske saboda dalili komai na annabi anan ake tabbaka shi komai da ka sani ba a rage komai ba sai ai abu kaza ba a yi anan komai da ka sani annabi yayi anan wurin ake tabbaka shi sai anan wurin ake halitta abin ba sadaka in za ka koyi dole sai ka ji ka sai za ke gani muke duk wannan rawar jikin da duk wannan abubuwan muke so ma mu marafi da su mu samu abin da za mu samu saboda komai ya koma ta
wa hadha
sai ce ka ga wannan alhamdulillah da godiyar ubangiji tasrifu rabbina ba dabara ta bane tasrifi ne na ubangiji kawai Allah ne ya haka kawai tasrifu rabbina tasrifi ne na ubangijinmu yanda ya ga dama kuma kai ce la yasalu amma yafalu lahu alhukmu wa tasrifu da hukunci da jiya lamari duk na Allah ne in Allah ya ga dama sai canza abu ya mulla ma sha Allah sabbi ma nan fa in aidin aunin sa na abi da khairin min au misla duk da nan abubuwa dai ga nan Allah yana ta faɗi ma amma ko ba ma gane ba fil hubbi sai ce yanda Allah yake so haka yake hukunci haka yake jiya lamari fil hubbi a cikin so wal bughdi da ki ko kaki ko kaso yanda Allah yake so haka yake salatun salatin Allah wa taslimun da gaisuwar ubangiji ala halatin a bisa halin da tudi talatin za ta yadda da ni cikin halar Allah tabaraka wa ta'ala za ta yadda da ni da Allah على المص- على المصطفى tabbata kan al-mustafa sallallahu alaihi wasallama والآل da alayensa ثم صحابه sannan sahabbansa
عليك صلاة الله ثم سلامه فعلم بشار قد أتى بمخصص محمد لقد جعل قبل الكون في البيت وعده باسم من جمع الله تستر بلا لباس فالكون كله من جمع الله تدور بالأدوار إذ كان وعده فعلا وسايا مرابا ثم مرابا أهنئ نفسي ثم يومي وزاره كذا بلاد قد مسه وطيرا وعبد الله ثم عاجلة هذا القوم صلاة وتسليم لله بقدره حرف الباء
to yace harful fa'i
فأهلا shebra yace muna lale بشهر da zuwan watan rabi'il awwal قد أتى wanda hakika izo mana bil mukaffati da bawan da aka ce kanta da asirin Allah shine ma'ana bil muhassasi da bawan da aka ce bance da asirin Allah muhammadi in baka san shi ba shine hamilul ismil azimil azamil kabirul akbarul makazunul masum abdullahi
bawan Allah wanda yake dauke da ismul zati aliyya
sirrul mumahati yake sirrin Allah al-mumahasi abin tsarkakewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine sirrin Allah al-mumahasi abin tsarkakewa al-munazzahiya
laqad jala hakika manzo Allah ya kewaya fil gaibi cikin halarar gaibi cikin kanziyatul makaziyya kenan wahdahu fi kadai ba uwa ba uba ba kasa ba ruwa ba komai ba haske ba duhu babu akwai akwai babu
qabla kauni tun gabanin kauna akwai wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiyo ya cikin halarar gaibi cikin halarar kanziyatul makasiyya tun babu kauni sallallahu alaihi wasallam bi izzin kuma ba ka ka dauka ya kiyo ya ne cikin kasala ko cikin wani abu nan kana tunani kamar wani abu cikin mahaifa kai kakkan kakkan kaka kawo wannan sai wace bi izzin da kuwa ya ke kiyawa cikin gaibin ba wa tashrifin kuma da girma da buwaya da girma ke kewaye halar gaibi wa sirrin a wani irin asiri kuma mukaffati wanda in ba shi ba ba wanda yake da shi mukassasi shi kadai aka ce anta da wannan sallallahu alaihi wasallam kasattara sai wai ce kai bari in ba ku labari wanda in ba a baki na ba ba inda za ku ji irin wannan dan ni na san abu sai wai ce annabi ya suturtu ya boyu fil albasi a cikin hijabai wato riguna daban-daban fal kaunu kulluhu sai ce kaga halitta Allah kauni baki daya kai ma kana cikin kauni babanka yana cikin kauni
muna kuma kowa ya ce alhamdulillah kuma ce alhamdulillah kare cewa alhamdulillah a Allah cikin farallansa da baiwarsa Allah ya taimake mu da muka fara wannan karatu muna ci gaba da shi har muka yi bikin shekara kuma muna ci gaba da yin karatun kuma alhamdulillahi ana samun wato ci gaba zahiran wa batinan muna gani duk wanda bai gani ba bai lura da kyau ba ne in ka lura da kyau za ka ga ana samun ci gaba zahirin wa batini kuma alhamdulillahi a mu wannan karatu na diwanin maulan musayin ibrahim radiyallahu ta'ala anhu kamar yanzu muka fara kuma sai mun ga abin da ya tura yin buru na karatun diwanin da ba za a fasa ba kuma fassarawa kuma insha Allahu abin da muke mamalin yau fata Allah ya ba su lafiya ya kara musu lafiya kuma mu kuma Allah ya kara mana da karfin gwiwa kuma ku kuma da kuke zuwa kuna daukan karatu Allah ya kara muku karfin gwiwa ya kara muku kuma ya bude muku basiranku kuma ya goge wato kirjojinku duk asirarin da ake wato wanda ke Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya bayyana mana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunan diwani Allah ya sa waɗannan abubuwa su iya shiga cikin kirjojinku a barkar sahibul haidat za a ci gaba da karatu kuma in muka gama karatun za a yi addu'a kamar yadda aka saba koko da kamar yadda aka sani kuma za mu yi addu'a za mu yi makanmu addu'a za mu yi makasa addu'a za mu yi makoyan uwa duk addu'a a farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya magance mana dukkan damuwa yawa saboda haka makarantar fatiha ma salatul fatiha
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ne sauraro Allah sake dawa da mu a wannan mazauni mai albarka zauyen maulawun shehu salawuddin radiyallahu ta'ala anhu a karo na talatin da takwas yau talatin ga watan nuwamba miladiya dubu biyu da takwas wanda ya daidai da uku ga watan zulhaj hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara domin ci gaba da karatu na fassara diwani wanda malamin malam shehu mansur yake mana duk ranar lahadi duk inda mai sauraro yake yana da tambaya ko neman ƙarin bayani yana iya tuntuɓar mai karatun a waya kamar haka sifili takwas sifili biyu biyar biyar tara takwas tara uku uku Allah su ba da ikon sauraro lafiya amin أكرمكم الله بسم الله
عبد المؤمن وعبد الواقي حز قديم الله عبد الباقي سبحانه يحفظ ما يوده وليس الرازق أموده إن تصرف إنني مغلوب ودسوه كثير مصحوب نسير يا نسير يا نسير فقرات إنك القدير أغني على إنك المريد ولا يكون غير ما تريد أغلب صفتك المريد وكيف تنزل له ماذا يريد لتنتقم من العدوين خذ إنه يعد الدين لا تبقين عصاره ليادا فقد بلى وأدمن المينادا أبونا كالا وامتغن عليه مطرس ومهما لديه وسوس لطول وزد خيري وكسر المدد وسوء ميري نعم الجليل ملجا وسندا إن بني أمر دعوت الصمدا أثار نصرا قريبا يقضي كل الليل والأعداء مكي متين يا متين يا متين بك صدقت اسما أكون أجدت بيدا داريا ضعيفا لم يكن شيء ولو خفيفا لا علم لا مال ولا جاه ولا حول ولا قوة إلا العبد ولا وكيل يا وكيل يا وكيل أنت الذي ما أقول كل الذي طلبت منك أجر فإنما قتلمت أجر يا رب دمه لك معاصرا ومول لك ربه ونصرا لطف صليا على المختار وآله وصحبه الأبرار صلاة الله ثم سلامه دمنت لخير الخلق عيني صفائي صفائي فأنسي وروي ذكرتم محمدا والكون جميل المهيا مادن الخير تعليل جليل رسول الغالين أجمل الناس سورة وأكمله ترقى رقيا مسيلا لجيد رباه وكان دعيل وسورته نبي ما تنشأت عند ساكنته فسبع تعالت سبعا مثانيا زارتا ولله فصلى عليه الله في كل درفات ويؤذي مني كل وقت بشارة إلى عباده tayewa sai fitara sarduma jihi walasuwa Biyar ta ce karɓar matawe da sarni masu biyar ta je kaune kare mata na jiri matakacin وقولي لا دي مقتار أو عند ربي قادر قدركم وقولي لا دل مقتار أو مثل تعدي وقولي لا دل مقتار مثل هذه صلاة وتسليم الإلهي بقدره
dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba ko zai da abokin tarayya wanda kowa da komai a wurin da yake da bukatar komai da komai a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci amma shi baya bukatar komai da komai a wurin kowa kowane ne a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci tabaraka wa ta'ala zul jalali wal ikram yake da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai ko kuma la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ko kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ko kuma bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu
harfu dad
yake harfu dadi
da minti
na lamun ce safa abu dadin
wato tsarkakakkiyar ƙauna ma safa sana'i da kuma tsarkakakken yabo da sayar kalki da mafificin halitta wato na lamunce ko kuma na dunkule na tattara dukkan saba'ina duk tufanci na baki daya duk wani tsarki nawa yani دليل له صيامي لله عز وجل في كل وقت من اوقات سبع احوالي بشرط الوفاء الى دليل لكي الخمس wato na lamun cewa ma'aikin Allah tsayuwa ta da Allah tabaraka wa ta'ala gaban Allah cikin kowane lokaci daga cikin lokutan tsarkin halaye na da sharaɗin wafayi wato duk sanda na tsaya gaban Allah ban ganin ni na tsaya annabi Muhammadu ne ke gaban Allah ne ma'ana duk sanda na fuskanci Allah tabaraka wa ta'ala da sallah ne ko azumi ne ko zakka ne ko hajji ne ko wani abu ne da ake a fuskanci Allah tabaraka wa ta'ala shi yake ban jin ne na tsaye annabi Muhammadu ne a tsaye gaban Allah shi ne ma'ana wato na lamunce masa ƙarfin da na baki ɗaya daga muhalafatu shari'a na lamunce man ƙarfin gaɓoɓina daga saɓawa shari'a mai ƙarfi shi ne ke tsakana ilahi nasiyar dahara la'ura amiri ila ma sai malin da bishan jami'an ubangiji na ya kiyaye zuciyata matuƙar zamani ba za a taɓa ganina ba ina mai karkata zuwa ga abin da bai halitta ba a shari'a sannan na tsarkake wato na lamun cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama karfin zuciyata ta nafsu daga ainihin ma'lufatul adiya duk abin da ake kira al'ada ni ban san shi ba shi ne yake cewa Muhammad ma'mun sama'i rasulina wa habtu lahu nabiyyu kullu mamalik duk abin da ya shafi nafsin ma da abin da take kunshewa har da abin da na mallaka na dabbobi ne ko na 'ya'ya ne ko na almajirai ne ko na mata ne ko iyaye ne duk baki ɗaya wa hafsu da hula wa kullu mamaliki duk na ba annabi sannan na alamun cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karfin zuciyata ta kalbu daga ru'una ta basariya jin cewa ni mutum ne ma ban jin wannan annabi ne kaɗai mutum shine abal kalbu illa an yakuna mutayyama halifa garamin bin nabi muhayyama sannan na lamun cewa ma'aikin Allah karfin zuciyata ta fu'adu daga kudura ta tabi'iyya duk wani gurɓace gurɓacen ɗabi'a na tsarkake na sa annaba a wurin ba ni da ɗabi'a fa a habbtu da hal mustafa bi ɗabi'ati wa qad da hubbi an bada ta ni da riba saboda ka ban da al'ada ya al'ada ta kawai san annabi to ko anan ma mazajen Allah an ci so bulu ta baya kowane mutum yana da al'ada amma ban da shi Ibrahim kowane mutum yana da al'ada amma shi yau ya ce fa a habbtu kahal mustafa bi dabi'ati dabi'a ta ma kan annabi sannan na lamun cewa ma cikin Allah sallallahu alaihi wasallam karkin hankali na daga khayalatul wahiyya tunanin banza shi ya zauna idan da kara abubuwan da ba zai yi ba sai ta ni bana wannan ko hayyiluhu fi hadi wa ka annama arahu iyanan wa huwa min ya qaru ina halaro manzo Allah sallallahu alaihi ina zana ina drawing din shi a cikin hankali na sai sai da naga gashi nan ma ya tayi yana kusanta ta shi ne ma'ana in ka lura da wannan da minti da khairul khalqi aina sabai gaba ɗaya tasawufi na baki ɗaya na lamun cewa annabi dama kuma kowa san tasawufi sarki zahiri da batini shi ne wani bawan Allah jihari ya sa laisa tasawufu لص الصوت ترفعه ولا بكاؤك إن المجنون ولا صياه ولا رقص ولا كرب ولا تداشك عن قد صرت مجنونا بل التفوه أن تسود لا تدري وتتبع الحق والقرآن والدين in hanci ba sa ya gajjen kaya ba ne ko ka rika sa kaya ne haji ko kuma ka dinga kukan ana waka ko ana buga mandiri ko ka dinga ihu ana wajiwa kana birgima kana naushin mutane duk ba wannan bane sufanci yake sufanci ta karkata babu gurbata ka bi Allah ka bi alqur'ani ka bi addini shine sufanci abul fatih al-qasi wani wali ne ina cewa ta halafa nasu fi sufi waqtalahu jahlan wa zannu annahu mustaqqan min as-sufi ولست أمنو هذا الاسم غير فتن فاهي فصوفي حتى سرير فيه mutane suna ta inda inda suna ta fagamniya suna ta rudani a cikin sha'anin sufaye wannan yake ayi abin da yasa ake cewa sufaye saboda suna sa gashin dabba suna sa fatan gugun dabba wasu ce suna sa kaya mai fati ce ga shi nan dai wasu abubuwa ne suke ta zato yace amma ni ba zan taɓa ba da kyautar wannan suna ba sai dai saurayin da ya karkata har saboda karkata suka sai da ɗan uwa mutanen gari suka fara ambata su da cewa suhi to wannan shi ne shi ran ta to ni ma wannan na zaɓa wannan na zaɓa mutum ya karkata babu gurfata shi ne zamani ya kalkin wajen jere mukaddare a ruhu wa abdu da'iman lan ukammala to da min tilkayr halji aina sabawi ke yace sabawi dade na lamun ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karkatacciyar kauna menene karkatacciyar kauna kaso manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani illa babu illa amma akwai wahala kaso manzo Allah ba dan ka samu ne ba sai Ibrahim ya lamun ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karkatacciyar kauna wannan wudari is wuddi sai ne daga cikin ainihin asma'ul mahabbati soyayya tana da sunaye da yawa tana da sunaye da yawa kamar yadda muka sha faɗi akwai at-takayyum wanda shi Ibrahim ke faɗi yayin cewa wa qad alima al-aqwamu anni hadimuhu al-mutayyam fawqan wudda bidhar ya hafaz hakika bujuban udubai ma sun san ni hadimin Muhammadu Rasulullahi kuma horarre cikin ƙaunarsa da soyayyarsa matuƙar zamani ina kiyaye alƙawarin soyayya sannan sai a bar kalbi illa ya kuna mutayyama sannan a cikin sunayen soyayya akwai garamu sai ce halifa garani akwai huyawu yake bin nabi muhayyama yana cewa an al-mustafa al-muqtar zain al-madani garani wata hayani wa sayyidu madani ya wato na da fita hayyacina da gaban hawayena ya tabbata bisa abin zaɓin Allah abin zaɓin halitta adal taron kiyama sannan a ciki akwai wannan wato wannan wujari ɗin da ke yake safa a wujadin so yana faɗi yana cewa wujaduka yulhini abiku mu'arrikan asiru wa bi shawqul mubarrihu lam anam wai ƙaunarka ta shigaltar da ni na kwana ban bacci ba na zama ribataccen ƙauna ƙaunar ta ta ciyo ni yaƙi ta illata zuciyata ta hana ni bacci kan annabi sannan akwai shauku ibrahim yana faɗi a kan wannan shauku yana cewa ku kaji da shauƙan baina ƙaunin hawaji sawa fi suwai daɗi wujadu muhammadin ku kaji da shauƙan baina kaunin hawajibi wato kaunar annabi Muhammad ta tabbata a cikin zuciyata ina kokowa da sauku wato kauna tsakanin waɗansu jama'a da duk suka yi faski su ne waliyai sannan akwai hawa sai na ce a tani hawawu qabla an a'rifa hawa shi wannan sunan so ne san annabi ya zo tun kafin san mene ne so da san annabi na fara sannan akwai asagafu sai na ta su dukku bi qala hasimi wa innani sabani jamalul mustafa wa jalaluhu dukku na shagaltu da tsananin ƙauna na buka hayyaci da ɗaha sarkin Allah alhasimi ba hasiman dangi wa innani sanadai cewa ni جمال المصطفى كاو المصطفى تباني تاتون ياكي وجلاله بكل جرم جلالك فلا تنسون أن سوي أعطي العلاقة سنة ألقت به والناس في سنة الكراه تمتعت منه الدار إذ كنت مفردا فلا تنسون أن سوي أعطي الصبابة إبراهيم جزى الله أني ظلمة الليل والدجاه ففيها ينال الصب للهج مخرجاه yadda Allah ya saka wa duhun dare da alkhairi duhun daren nan a cikin sa ne sabbu wato soyayye wanda ke soyayya a cikin tukunyar ƙauna yake samun mafita wurin kan annabi in dare bai ba ba ma samun mafita in ce in dare yayi sannan muke fata tobi kama an ce rijalun laili kuma rijalun sannan a cikin sunayen soyayya akwai alwatabi akwai attahayawu akwai allau'atu akwai alhullatu akwai attawallu sai ibrahim ya haɗa su a baiti ɗin waɗannan duka sai ta faɗin ni wata hayani wa wajdi wa lau'ati wa mali khalilun fi tawalluhi yanzu dalilin cewa ni cikin imo wato imuwata da ainihin bakin cikin soyayyata da soyewar zuciyata ba ni da wani badadi a cikin rabuwar hankali da zai mun adalci wurin kan annabi da na yi motsi sai kai mahaukaci ba wanda zai mun adalci sai a kai yana da izini ba ga abin da yake sa shi wannan abu sannan a cikin sunayen sai akwai gawa sai ibrahim ya yi amfani da ita ita ma yace a ya sayyidi khairul wara dafi al'ata ifa al-jawa muqul jadawa hiban nada ya shugaba yayyan talikai mai tuntuɓe masifa mai tuntuɓe bala'i da bakin ciki warakar ainihin cutar soyayya mai ba da dukkan baiwa da kyaututtuka sannan akwai hiyamu imuwa ibrahim ya yi amfani da ita yadda azimu bihi in hama gairi bi bainabi wa tafkaruhu indi alazzi bi zagi ina imuwa da san annabi yayin da wani ya imu wato ya imauta da san zainabu ni ina tsinuwa da san annabi yayin da wani na tsimauta da san zainabu wata tsaruhu tunanin annabi in bi a cikin ƙwaban zuciyata a lafi da ya bi kowane irin abinci daɗi a wurina sannan a cikin sunan sai ya akwai alwalahu masu ibrahim ya yi amfani da shi yana cewa a himu bihi ma istikuna tagallutun wali walahum fi bu'aida sana'i idan sarafa alwaruna an dabni jiftati da kiti bihi a hayali yawmi bisani sai cewa a himu ina imauta bihi da san annabi ma iski matuƙar na rayu dole tagallutun babu sassauci wani walau ina da wani fitar hankali da nake yi cikin annabi ba ai da fana'i bayan na kare kaga mu a ka'ida na za abun da ilimin mu duk san da mutum ya fana'i an shi ke nan ya dai saurari ba kai sai Ibrahim ya ce to ni idan ne fana'i a cikin fana'i akwai wani kabar rabuwa da hankali kuma da nake kamun ba cikin bakarin ma shine wali walahum fi bu'aida fana'i sannan a cikin sunan sai akwai al-ibtiabu da goma cikin bakin ciki Ibrahim ya yi amfani da wannan ma cikin san annabi ya ce wa inda sururi wa ibtiabi wa in anum ara annani fi hayyi wal maraji yayin farin ciki na da bakin ciki na yayin da ne bacci to ni gani na a ainihin garin Madina kuma a ɗakin annabi ne dan karka ganin aji alƙalami da takardu ka ɗauka na manta da annabi to ko bacci nake kawai abin da nake gani da na ɗakin annabi kawai sannan a cikin sunayen sai akwai hubbu akwai zurfi akwai so akwai kwaɗayi akwai soyayya akwai kuma kwaɗayi a cikin soyayya ma akwai kwaɗayi sai ibrahim duk ya yi amfani da shi cikin sa annabi ya ce fahoci wani da shi fi misali muhammadu بذكر ومعنى بل بطول تفقه soyayya ta da kwaɗayi na na ta tara cikin san saduwa da annabi Muhammad zahiri na da baɗini na gaba ɗaya rayuwa ta cikin san saduwa da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan yana hujja cikin hubbu yana ta atani ya qatil hubbi wa huwa mubarrizun bi an lil mutalli fi mahabbati ahmadi wato ma soyayyar annabi sun kai tsara ta wurin alƙali sai alƙali sai a kira ni da aka kira ni ijibe ni ijibe sai yanke mu hukunci to ya bayyana dukkan ku gaban yake wannan shine babba a bakin san annabi to ka tabu kurani kallahu qadani qadil hudi ibnan mata qaba محبة قاها الهاشمي وقد مضى فأحببت قاها المصطفى بأبيئتي وقد زاد هدي أن بدا كامل الرضا وأحببته ما دمت حيا وإنني لي الحب حتى يمسي الجبل مغمضا ولله ورب الناس إرا يهبه وأتاه حتى عاد أنه مفوضا طبعا أنت شو أنا في كتب تسمع من يسع يقول ولله كل رضا محمد رسول الله بقى. ورب الناس alhali ubangijin mutane turran baki daya yuhibbuhu shi ma na zo na san wa dahu kuma ya baki hatta ada anu mufawwida har sai da Allah tabaraka taala da kansa ma idan yake na fawwala dukkan lamarina a hannun hatta numfashin da bayina za su tsaka na aji su auren sai kake ba su idan muka lura da wannan karatu za mu gane ma'anan ba'ar gane soyayyar da ba ta sauraron abin da nake yi zai aiko da kuma tana da wahala duk mutum da zai na son wani sai ka ga akwai wata madda da yake bukata amma yana son saboda yana da kuɗi yana son ya rika bashi amma yana da ƙarfi yana ganin wani bala'i ya taso zai tsaya masa amma kuma yana da jama'a yana son wata harka ta yi ta ta su izo sannan jama'ar in ma dai wani abu makamancin wani to abin da zai fara da safa a witadin wata yake da minti da khairin halki ainihin safa'i saboda safa'i baki daya ka bauta Allah ka so manzan Allah ba don ka ɗaya wani abu ba wani bawan Allah yana cewa kulluhum ya abu dunaka min khawdi nari wa yarawna an-najata hazban jazila أو بأن يسكن الجنان غيره في رياض ويشرب الشمس جيلا ليس لي في الجنان والنار رأي أنا لا أتقي به في سبيل الله duk bayi suna bauta maka da don tsoron wuta suna ganin wai an tsarkar da su daga tsoron wuta wai sun samu wani rabo gwaggwaba yake ko kuma a shigar da su aljanna su zauna a cikin ainihin tafkin nan na hausar su rika san wato ruwan nan ne daɗi a cikin aljanna yake amma ni ba ni da ra'ayi cikin kan aljanna ko sha'anin wuta ni ba na neman canji da canji da nake maka ina san ka kawai Allah ka tantanta a soka ka tantanta kuma a bauta maka ko baka halittu ta ba baka halittu aljanna ba ni zan bauta maka wani kuma yake laisa su uli min aljinani na ima ɗayar anni uhibbu hali araka wani ce wato ni ba wai ina neman aljanna bane saboda in ta nema in wasa da mata in ta jiya in ta madara duk ba wannan bane yake bukata ta dan inganta cikin aljanna kawai in ba ka ciki ba na bukata sai ya ce wala wala tufazun bil jinani binurihi kama hannu na wal kulli kullu mubasari in ba dan ana jin daɗi a aljanna da hasken annabi Muhammad ba to da duk wani mai gani da idan zuciya da zai bukaci shiga aljanna kuma akwai wani babban bawan Allah ana kiran shi Nafi radiyallahu anhu yake cewa laita rabbi جعل ثوابي من عملي نظرة مني إليه ثم يقول لي يا ناهي كن ترابا yace da ma dai ubangiji na isan ya sakamakon aiki na in kuɗe su ke in ga zatin Allah su ɗaya kan ina gani yake to na ji in samu ƙasa yake labbaika ubangiji bukata ta biya na dai zan ba wai zai shiga aljanna ko ni in ga zatin Allah su ɗaya kan na ishe na daga nan Allah ya ce kun turaban zama ƙasa na biyu sai in zama kawai wannan shi ne safa a wujari akwai wahala wannan soyayya shi ya sa wannan baitin na isara ne sai ya mana saura ya rage nan sai mu zo mu duba soyayya da muke wa shehu in dan ne muke san shehu kafin soyayya shehu yanzu ta zama kamar wani jari kowa da abin da ya ɗauki san shehu mutane sun gane a yau ba a yin ƙarfi a duniya sai an san shehu sai ka duba zuciyar mutum kaunar shehu misalin zarafin babu amma ya iya kaɗin shi da baki saboda ya san in shehu bai shiga lamarinsa ba ba inda zai to haka kuma kowane wani kuma kuɗi ke nema ko ne da kake nema in ka zo za ka samu wani shehu innal ladina khadamu mali muradahum sa'adatun wa mali duk wanda ya hidimta min shi ke nan zai samu abin da yake to sai za ka yi uwa mu mu karkace soyayyar mu yadda ke ya karkace soyayyarsa ga annabi mu ko mu zama muna son ciwo dan ciwo ba dan dan mu zama kudurai ko mu zama attajirai ko mu zama wahalini ko mu zama ko makiyan mu za su galaba akan muna son ciwo ba abin da ya dame ba ma son ciwo dan wani abu ko dan kariya ko dan jalabi ko dan tasiri muna son ciwo dan ciwo ko talauci ne kake sai da haka wannan shi ne isharar da shehu radiyallahu ta'ala ne yake nan sai yake na tsohon zuciyata da ainihin hutuna zakartu muhammadan baki ɗayan su ina samun su ne idan na tuna annabi muhammadu ko ko ba ya manta da annabi ya yi mai shehu yana tare da annabi wato ma'anan ƙunsu za a ji na ce na tsohon zuciya ɗaya bisiwa ko to a wurin subaye al'unsu na tsohon zuciya ma'anan unsu ibnu hidal a wato a ibnu hidal rusuli bil kulliyat fi an tanqil ahadiyat ainihin narkewa ko kuma halatar ainihin rubutu